wanda sai dai aliyu bin shehu ɗahir usman bauchi shine zai ja bakin wanda shehu ɗahir usman bauchi shine zai fasa akramakumullah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تاخذكم بما رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كمن كراتم من جيكين الزانية مچ mai zina والزاني da namiji mai zina fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda kowanne daga cikin guda biyun nan ku yi masa ku yi musu bulala ɗari ɗari to wannan hukuncin waɗanda ba su taɓa yin aure ba kenan saurayin da bai taɓa yin aure ba in an same shi da wannan an tabbatar da shaidu guda hudu wanda suka tabbatar ko kuma itirafi wato ya faɗa da bakinsa ya yi ko bai komo ya ƙaryata kansa ba ko ko ta faɗa da bakinta ta yi bata komo ta ƙaryata kanta ba to hukuncin kenan bulala ɗari ɗari za a yi musu amma in sun yi aure jefewa ake yi kuma matuƙar suna baligai masu hankali kuma su baligai masu hankali ko musulmi don akwai khilafa akan yi wa kafiri haddi irin wannan imamu shafi'i ne yace za a yi musu haddi kamar yadda za a yi musulmi imam malik ya ce amma da su inda za a yi musu hukunci irin nasu الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله kada kuma tausayi ya kama ku a cikin hukuncin Allah na sha'aninsa Allah ne ya ce musu bulala ku ji tausayin su ku ci ai da tausayi a'a sai da idan wanda aka kama din za a zartar masa da hukunci sai rashin lafiya ya same shi idan rashin lafiya ya same shi a cikin mazhabai guda hudu akwai mazhabar da ta ce a daure bulala guda ɗari marar lafiyar nan da ya zina aka zartar masa da hukunci sai rashin lafiya ya kama shi kama a zartar masa to sai a buge shi duka ɗaya da bulala ɗari ɗin saboda rashin lafiya in ana ganin ba zai iya jure bulala ɗari ɗin ba wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minina in kuma za a musu wannan haddi to sai an tara taro fa a samu jama'a akallin jama'an dai mutum hudu a tara jama'a su halarci lokacin da za a musu wannan haddi wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minina samu jama'a daga cikin mu'minai su yi shaidan lokacin da za a wal yashhad azabahuma ta'ifatun min almu'minin lokacin da za a zarta musu da wannan haddi lalle ya samu ta'ifatun jama'a min almu'minin su halarci lokacin da za a musu wannan haddi akwai khilafa yadda za a yi musu bulala din imam malik ya ce a tsaye za a yi masa bulala akwai wanda suka ce a kifar da shi za a yi masa a bayan bayansa akwai wanda suka ce su masu mazhabobi ko ina za a yi masa duka banda fiskansa banda farjinsa amma ko ina za a yi masa duka a cikin bulala kuma in za a yi masa dukan za a nemo bulala ba siririya ba ba katuwa ba matsakaiciya wajen dukan kuma kar a daga hannu gaba daya kada hamata ta fito ana duka ana ana lissafi har aka yi bulala ɗari
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين لا كسر كد آية فرقو wani sahabi ya je makka to karuwan zamaninsu sukan ɗaura tutoci ne a ƙofar gidansu kowa ya ga wannan irin tuta ya san gidan karuwai ne to yana da karuwarsa da yake yake yake wasa da ita lokacin da ba saukar da wannan aya ba da ganinsa sai ta ce barka da zuwa barka da zuwa yau yau nayi babban bako sai ce mata ina abin da kika sanin nan ai an hana yanzu an hana an saukar mana da ayoyi an hana sai ce ah to ai ba hana aure ba ka zo mu yi aure sai to a wannan kuma sai na kuma na tambaye mai gida to da ya dawo kenan ita anaku ta ce tana so ya aure shi a, tana so ya aure ta aka dawo aka saukar da wannan aya azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan azzani mai zina la yankihu ba zai auri kowa ba illa zaniyatan sai mai zina yar uwarsa aw mushrikatan ko kuma arniya wa zaniyatu ita kuma mace mai zina la yankihu ba mai aurenta illa zanin sai mazinaci dan uwanta aw mushrikun ko arni wa hurrima zalika alal mu'minin an haramta wannan aure tsakanin mazinaci da wadda ba ta zina da aure tsakanin da wadda take zina ta auri wanda baya zina an haramta wannan amma alal mu'minina wato alqur'ani in ya faɗi hukunci yace alal muhsinina ko yace alal muttaqina ko yace alal mu'minina to kenan akwai hanya domin bai ce alal muslimina ba domin قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن saboda haka sai aka samu wani bawan Allah ya zo tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi innam inna limra'atan la taruddu yada lamisin yace tallikha yace uhibbuha ya rasulullahi amsikha yace ya rasulullahi da matata duk wanda ya mika hannu ba ta turewa karba take yi wato yana so yace tana lalata amma yana tsoron bulala 80 don in ya ce tana lalata to sai an masa bulala tamani ya mata kasafi kenan ya bata mata suna ina da matata duk wanda ya mika hannu ba ta turewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka sake ta yace ina son ta yarsa yace to rike ta kanan aka san hukuncin hurrima zalika alal mu'minina din yanzu abin da ake tsoro yana zaune ne da mazinaciya shi baya yi to idan ya sake ta alhali yana son ta to fa shi ma zai zama wancan din domin ba zai batta ba tunda ba ta ture hannu wanda bata sani ba balle wanda ta sani to sai aka batta aka basu dai aje ayi auren haka din nan wa hurrima zalika alal mu'minina to kuma an yi maganganu akan fahimtar wannan aya saboda luga da istilahi shin abin da ake nufi don a tsoratar da mutane zina ne shi yasa aka yi wannan maganganu masu zafi la yankihu din nan ma'ana la yujami'u ne mazinaci dama baya baya yin jima'i sai da mai zina yar uwarsa suke lalata abin da ake nufi kenan domin in an ce nakaha to yana ɗaukar ma'ana biyu akwai ma'ana na luga akwai ma'ana na istilahi yana ce ma'ana na luga ne to ko akan zina in aka kwanta nikahu ne amma istilahi akadu ne ɗaurin aure to wanne ake nufi to sai aka da aka samu waɗannan hanyoyi dai cewa in ya tabbata din ma an hana wanda baya zina kada ya auri mai zina mace wadda ba ta zina kada ta auri namiji mai zina ko shi ma ake nufi ai akwai wa an kihu layame minkum wasalihina min ibadikum an ɗage wannan hukunci kenan an bar yanzu mai zina ya auri matar da ba ta zina in yana so mace kuma mai zina ta auri wanda baya zina in tana so an yarda nan kuma har yanzu a idan mutum ya yi lalata da mace auzu billahi yana so ya aure ta yaya abin zai yiwu to a fatawar sayyidina abubakar da sayyidina umaru da abdullahi ibn abbasin zai yiwu ko da yanzu ne ma domin an taɓa yin zamanin sirna abubakar aka kama saurayi da budurwa sun yi lalata suka yi lalata aka yi musu budala ɗari ɗari sirna abubakar ta ɗaura musu aure su bar garin nan sai aka ɗaura musu aure suka bar gari suka je shekara guda dama hukuncin kenan a bakuntar da su shekara guda wannan amma abdullahi bin mas'udin shi a nasa fatawa yace idan mutum ya yi zina da mace to ba zai aure ba zai aure ta ba kenan har abada shi a nasa fahimta amma ka'idan musulunci in abubakar ya yi magana ya ba da fata umaru ya yadda abdullahi abbasin ya yadda shi kenan hukunci ya tabbata to sai abdullahi abbasin har ma ya kwatanta abin ya ce awwaluhu sifahun wa akhiruhu nikahun ai farkonsa farkonsa lalata ne karshensa kuma sai yayi kyau ya zama aure ya ce kamar misalin mutum ne ya zo ina satan dabino a wani wuri inda aka jibge dabino ina sata ina sata rannan ya zo zai sata sai ya tadda mai dabinon ya zo ya ce sanu bayan Allah lafiya lau kai ne mai dabinun na eh to Allah ina son dabinun ka sayar min gaba daya ya ce nawa ka saya suka yi ciniki sai ya sayar masa tarin dabinun gaba daya to shikenan daga yau da in ya sake cin dabinun nan ya ci halal na baya wanda yake sata ko yana rubuce haramun ne shi wanda ya sata wanda ya saya yanzu ba zai halarta masa wanda ya sata ba wanda ya sata kuma ba zai haramta masa wanda ya saya din nan ba la ya rubu bizina halalun to wannan a wannan hukuncin haka malamai suka zartar الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين أن حرمت wannan aure amma wajen mumini domin idan mutum mai mutunci ne idan ya bayyana wa mutane zai auri karuwa sai ta annan bai dace da kai ba da Allah bai dace da kai ba bai dace da kai ba to shine hurrima din amma alal mu'minina ta kuma in za ta auri wani mutum fajiri fasiki an san shi dama mai neman mata ne wanda har abun baya buya ita kuma baiwar Allah ta ce wannan zaki aure a'udhu billahi a'udhu billahi baki san shi bane to ita ba hurrima zalika al mu'minina wannan ya zama wajen kiyaye mutunci da kiyaye addini ne amma tun da Allah ya yarda ma ka auri kafira gaba daya ba nasariya ko kafira gaba daya ba yahudiya to ai kaga da ka auri wannan musulma din tana sallah tana lalata din mai wata kila ma zai fi waccan din wanda ba ta lalata ba ta sallah والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون والذين يرمون المحصنات hukuncin waɗannan waɗanda suke je jifan mata ‘ya'yaye masu kamewa wa almusanatu ya ɗauki mace mai aure mace mai kamewa mace ɗiya duk da hukunci yana tafi akan wannan luga sai da yadda karatu ya koro wallazina waɗannan yarmuna da suke jifan jifan almusanati mata masu kamewa diya suna jifan su da zina sun malam ya tubi arba'ati shahada'a da suka jefe su da zinan ba su kawo shaidu guda hudu wanda suka tabbatar da matar ta yi zina din ba amma wannan mazinaciya ce ko ko wannan mazinaci ne cewa kawo shi da hukuncin mata din nan don saboda mata sun fi mutuncinsu ya fi ɓaci da zina akan maza domin namiji zai yi zinarsa zai zina wajen sau ɗari amma mace in ba ta yi sa'a ba tun da na farko za ta ɗauki cikin shege ta rasa yadda za ta yi da shi amma shi namiji ba a sani ba saboda haka ake aka kawo sunayen mata ɗin wallazina yarmuna almuhsanati wanda suke jefe mata masu kamewa diya da cewa sun yi zina ko ko maza masu kamewa sun yi zina shi kazaf akwai hukunci wajen guda goma a kansa wanda aka jefe shin yaya yake sai an same shi ɗa baligi mai hankali kuma musulmi tun an samu wannan to sai a ga an jefe shi da me abin da aka jefe shi da shi an ce ya yi zina ko ko ya yi liwaɗi ko ko an ce masa shege da ukun na ake yin ƙazafi duk laifin duniya in an wa mutum zai ce an ɓata masa suna amma babu hukunci sai dai ladabtarwa in ka ce masa ɓarawo ko kace masa mai ko kace masa duk abin da ka faɗa da in ba ukun nan bane to babu hukunci tabbatacce sai dai ladabtarwa in kace mazinaci ko mai liwaɗi shi ma akwai khilafa tsakanin masu mazhabobi ko shege to wannan ne zai wajabta hukuncin kazafi din to shi ko wanda ya kazafin wanda ya kazafin za a ga shi baligi ne mai hankali ne to in baligi ne mai hankali ne to kazaf ya tabbata wanda aka ce masa yayi zina ko yayi liwaɗi ko an ce masa shege to hukunci ya samu kenan to daga nan ne ake yin hukuncin aiwa mutum bulala tamanin wanda ya wannan kazafi wallazina yarmuna musanati sun malam ya tubi arba'ati shada ba su kawo shaidu guda hudu ba sun malam ya tubi arba'ati shada fajliduhum ku yi musu bulala na jalda bulala tamanin bayan ku musu bulala tamanin wala taqbalu lahum shahadatan abadan shi kenan kar ku ƙara karɓan shaidar su kuma har abada wa ulaika waɗannan masu jefe musulmi da zina ko da liwaɗi masu jefe musulma da zina ko da liwaɗi ula humul fasiquna sune fasikai wanda ba za a karbi ba za a saki karɓan shaidar su ba fasikai ne sai an ce ai wannan kazifi ne kar a karbi shaidar sa kuma abin mamaki da kunnen nan nawa a cikin watan azumi na ji wani mutum yana tafsiri yana rike da wannan alqur'ani a masallaci kuma yake tafsirin da azumi kuma a bakinsa wata kila yana cewa ƴan ɗariƙa in sun yi aure sai sun kai amaryar wajen shehunsu ya ya ya yi jima'i da ita ya ce gashin munkiri sannan a kai amaryar wajen wajen mijinta wannan kaga ya yi ƙazafi wa ba wa mutum ɗaya ba wa dukkan ɗan ɗariƙa ba wai tijjaniya kadai ba yan kadiriya ne yan tijjaniya ne yan shazaliya ne rufa'iya tun da yake yan dariƙa in sun kai aure sai sun kar amaryar wajen shehun su yayi jima'i da ita ya shirga gashin munki sannan kai ta wajen kai kai kai wannan magana ta girma to wannan duk wa- wanda ya wannan dinna a wurin Allah ya zama fasiki ba a karɓar maganar shaidarsa kuma har abada والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء to wai waɗannan mutane masu ɗariƙan nan masu yawa ta ina zai samo wa kowane mutum daga cikinsu shaidu guda hudu shi shi namijin da aka kaiwa ya yi lalata ina neman shaidu matar amaryar da da yake an kai ita ma tana neman shaidu guda hudu wanda wanda za su ga tayi kaga akwai magana babba kenan a lahira tunda ba a da iko ya masa haddi a duniya dai a lahira za a yi haddi tunda yake shi Allah ba zai yashi haƙƙin ɗan adam ba domin shi kazafi haƙƙin Allah yana haɗe da haƙƙin ɗan adam a ciki wallazi da mun musanati saboda haka kada mutane su sake a rika ce mazinaci ko mazinaciya ko shege to duk waɗannan suna wajabta mutum bulala tamanin wallazi da mun musanati sun malami ya tubi arba'ati shahada'a fajili duhun ku yi musu bulala samani na jalda kowanne ku yi masa bulala tamanin fala taqbalu lahum shahadatan kada ku sake karban shaida nasu abadan har abada ulaika waɗannan mutane masu ɓata mutuncin musulmi su ce musu mazinata ko maza ne ko mata ne ulaika waɗannan hum sune alfasiquna fasikai wanda suka fita daga hanyar Allah إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم illa allazina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim to illa allazina dinnan istisna innan ce sai dai illa allazina tabu sai dai wanda suka tuba wa aslahu suka gyara illa allazina tabu min ba'di zalika bayan sun yi kazafin sun tuba wa aslahu sun gyara halinsu ma'anan sun tuba din kowannensu ya ce kayya kuruciya dai ƙarya na yi masa don bata masa suna to ya janye kenan mun tuba Allah ya mana gafara dama ƙarya ne masa ka san sha'anin ƙuruciya na tuba to in ya ya faɗi haka to shi kenan za a karɓi shaidarsa amma ba yanzu da ya tuba ba sai an duba shekara guda an ga halinsa ya gyaru illa allazina tabu min ba'di zalika tuba baya kau da haddi sai dai in mutum ya tuba tun ba a kamo shi ba amma in an riga an kamo mutum to ko ya tuba ya tuba in an ji ya tuba din amma dole sai an zartar masa da hukunci tuba baya kau da haddi ko tuba baya kau da haƙƙin ɗan adam misalin an kawo barayi an kamo barayi yan fashi da makami kamun a zartar musu da hukunci sai su ce ah, ko kuma a su suka kawo kansu da kansu da yake maganar tuba muke yi sun kawo kansu da kansu akan sun tuba mu ne barayi da muke tsare tsakanin wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza tun wata kaza kenan ko tun shekara kaza kenan tuma- amma yanzu mun kawo kanmu ne wajen hukuma don mu ce musu mun tuba daga yau a ɗauke mu a karɓe mu cikin mutanen kirki mun tuba amma fashin da aka yi na rana kaza aka karɓi kaza da kaza to mu ne wanda aka yi rana kaza da kaza da kaza mu ne to masu kayan in sun ji labari tubansu da suka yi hukuma za ta karɓa ba za ta yi musu hukunci na Allah ɗin ba amma masu kaya dole sai an mayar musu da kayansu domin su haƙƙinsu ba su yafe ba su tuba ba ta musu amfani tuba Allah ne ce a tuba masa amma su masu kaya ba su ce a tuba musu ba a kawo musu kayansu suka ce to sai a kawo kaya a biya sai dai in su ma sun ji tausayi tun da Allah ya tsamar da waɗannan ya mai da su mutanen kirki mu abin da suka sata mana din mun yafe to wannan shikenan Allah ya yafe su ma sun yafe amma in an riga an kamo barawo an riga an kama shi ko ya ce ya tuba sau ɗari ba mai karɓa Allah ba zai karɓa ba hukuma ba wa aslahu su- wanda suka tuba suka janye wannan kazafi wa aslahu suka gyara halinsu fa inna Allah sani Allah ghafurun mai gafara ne yayi musu gafara rahimun mai jin tausayi ne ya ji tausayin su ya sa musu imani da kyakkyawan hali bayan mugun hali da rashin kyan imani والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا Shuhada'u.
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين to da aka saukar da wancan aya ta farko wallazina yarmuna almusanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajrun samanina jalda har zuwa karshe to akwai shugaban lansarawa ana kiransa Sa'd ibn Ubada sai ce ya rasulullahi haka ayar nan take haka ayar nan take yace eh haka take yace to yanzu ya rasulullahi mutum ya samu mutum wani wani kato ya kwanta tsakanin cinyoyin matar mutum ya gani suna yi yanzu sai ya fita ya nemo mutum hudu sun zo sun gani kenan kamun ya samu mutum hudu ai sun gama sun tafi yace haka take sai eh wallahi ba ina karyata ayar bane ni dai ba zan iya hakuri in ga mutum tsakanin cinyoyin matata in kyale shi zan je nemo waɗanda za su taimake ni gani ba sai sai lansaru suka ce ya rasulullahi kar kai mamakin maganarsa wannan mutum dukkan dukkan ba ba mai kishi irinsa saboda haka ma bai taba auren bazawara ba sai budurwa kuma in ya saki mace ba wanda ya yi sai aure ta saboda kishinsa tana cikin wannan sai ga ga wan uwaimir ya kawo nasa ƙara shi ma ga kuma har yanzu hilal ibn umayya shi ma ya kawo nasa yace ya rasulullahi na dawo daga gona ta dare yayi sai na samu wani mutum yana yana yana yana yana yana yi yana yi da matata na ji ne fa na gani na ji na gani ne kamar magana hauka yake da zafi samitu wa ra'aitu samitu wa ra'aitu na ji ne na gani na gani ya rasulullahi sai ce in ka wajabta kanka bulala tamanin kenan sai dai ka kawo shaida mutum hudu wanda suka gani yace na gani na ji ne fa na gani na yace ai haka ne amma dole sai an maka bulala tamanin sai ka kawo shaida mutum hudu yace ya rasulullahi insha Allah Allah ba zai sa min bulala tamanin ba Allah zai saukar maka da abin da zai kutar da bayan nan nawa daga bulalun nan yake sai Allah ya saukar da wannan aya ta kubut ta biya bukatun Sa'ad ibn Ubada wanda yace ba zai iya barin mutum tsakanin cinyoyin matarsa yana lalata da ita ya tafi neman waɗansu ba da wannan wanda na gani na ji na gani na ji to ina zai samo shaidun domin da dare aka yi kuma da safe ya zo ya faɗa manzon Allah ran juma'a da dare ne aka yi abin washe gari ran asabar ya zo ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka saukar da wannan aya wallazina yarmuna azwajahum waɗanda kuma za su yi wa matansu da suka aura ƙazafi fa wanda suka ce ba za su iya haƙuri su nemo shaidu guda hudu ba ɗin ga hukunci ya samu mai sauƙi ba irin wancan ba wanda zai yarmuna azwajahum in ko mutum ya ce matarsa ta yi zina ko ko ya ce ta yi ciki ba nasa ba to wannan duk ƙazafi ne ya za a yi musu kuma walam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum ko ba wanda ya gani sai su da kansu sai mijinta ne kadai ya gani bai samo mutum hudun da suka gani ba yaya za su yi fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi wato na ɗaya zai zo ya rantse da Allah rantsuwa guda hudu akwai cikon na biyar zai zo ya rantse har sau hudu wato kowace rantsuwa tana daidai da wani mai shaida kenan da ake nema guda hudu nan ya rantse ce billahi allazi la ilaha illa huwa na ganta tana zina maganar da na faɗan nan gaskiya ne ya faɗi haka har sau hudu na biyar ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa na ganta tana zina in ƙarya na yi mata Allah ya la'ance shi shi mai rantsuwan sai ce in ƙarya ya yi mata Allah ya la'ance shi na biyar kenan ita kuma in ya yi haka ya gama to fa hukunci ya hau kanta kenan ta yi zina me zai raba ta da wannan hukunci wa yadra'u anha al'azaba أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من السارقين شيء يا رنس يا سي يا رنس da Allah abin da ya faɗan nan gaskiya ne ya gani tana zina hassa hudu ya ce in ba haka ba Allah anatullah alai in kana min wal khamisatu Allah anatullah alai in kana min kazibin in ƙarya yayi mata Allah ya la'ance shi to hukunci ya tabbata akan ta zama ta hukuncin zina kenan sai dai abin da zai tura wannan hukunci sai ita ma ta zo ta yi rantsuwa ta rantse da Allah sau hudu ta ce wa billahi allazi ƙarya yake yi bai ga ina zina ba billahi allazi na rantse da Allah ƙarya yake bai ga ina zina har sau hudu in ya in ta faɗa sau hudu sai ta ce abinda na faɗan nan in dai yana da gaskiya fishin Allah ya sauka a kanta ta ce fishin Allah ya sauka a kanta inda abin da ya faɗan nan gaskiya ne to shikenan sai annabi ya ce to ku zo ku zo ku zo ina ina shi mijin matar ya zo shi hilal ibn umayya yana daga cikin mutane uku nan ne wanda salasatu da kulli fudin nan ku zo Allah ya kawo kuma fita ka zo da matarka ga hukunci ya sauka aka gaya masa ya rantse ya ce ya rantse wallazi ne yamuna zuwa jama'a kullum shahada fa shahadatu arba shahadatin billahi innahu la min as-sadiqin ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa abin da ya faɗin nan gaskiya ne ya ganta da idonsa tana zina ya faɗa sau hudu na biyar ya ce in ƙarya ya yi mata Allah ya la'ance shi to shi nasa ya gama kenan sai aka ce to shi kenan da ya yi uku da ya yi hudu sai mutane to kamar da hankali ba kada kai na biyar kada ba kai na biyar ba azaba Allah ba za ta hau kanka ya ce a hai Allah shi ya san ya san na gani saboda haka ba abin da zai faru to sai ita kuma ta ce aka ce to ita ma ta zo ta rantse ta wanke kanta ita ma ta zo ta rantse ta ce billahi allazi la ilaha illa huwa bai ganni ina zina ba ƙarya yake min har sau hudu da ta kai sau hudu za ka ce kada ba ki cika saura ɗaya fa in kin cika nan nabiya zaki hallaka azabar duniya ta fi sauki akan azabar lahira kada in kunya ta dangi na bari in rantse sai ta rantse da ta rantse ta rantse ta ce ta rantse da Allah ƙarya yake mata bai ga tana zina ba har sau hudu in ya ganta tana zina fishin Allah ya sauka kanta in dai abin da ya faɗan nan gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku je a duk kuma kazibun hisabu ko hisabu kuma ala Allah ku je ni dai na zartar da hukuncin da Allah ya ce in yi amma lalle ɗayan ku yayi ƙarya kuma Allah zai muku hisabi yace to aje in ta yi ciki in ta haifi ɗa mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza na hilalu ne in ko ta haifi ɗa mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza na shiraiku ne ibnu sahama abin mamaki sai ta haifi ɗan yayi kama da mutumin da aka ce yayi lalata da ita ne da annabi ya gaɗe ba don dai Allah ya riga ya saukar da hukuncinsa na zartar ba da da sauran magana tsakanina da ita saboda haka hukuncin Allah dai yadda ya rubuta nan haka shari'a take shine aka ce to yanzu in an ga namiji yana kwanciya da mace a cikin mayafi ɗaya ba aure tsakaninsu me za a yi masa kai da in ka ce sun yi zina ai maka bulala tamanin kamar yadda wancan ne yace da yazo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da farko tukuna yace ya rasulullahi mutum ya gama ya ga namiji akan matarsa ya kashe shi ku kashe mutum ku ce yayi kisan kai yazo ya faɗa muku ku ce yayi kasafi ai masa bulala tamanin idan mutum ya shiru kuwa bakin ciki ya nemi kashe mutum ya za a yi to sannan aka saukar da wannan mafita to shi aka ce in an ga mutum yana kwanciya da wata mace ba matarsa ba cikin mayafi ɗaya hukuma ta kama ta yi musu bulala na ta'aziri na horo kara ce sun yi zina balle wanda ya faɗa masa bulala tamanin domin zinan ba ta tabbata sai an kawo shaidu guda hudu guda hudun ma in ɗaya shaida bata cika ba to shi kenan sai a mutum uku bulala a sallai mutum ɗaya kamar yadda karatu na makaranta jiya wanda ya ce waɗannan guda uku sun tabbatar da shaida na hudu na ƙarshe kuma ya ce shi da abin da ya gani ya ga duburarsa kusa da duburanta kuma ya ga kafafuwanta masu lalle can a kansa kamar kunnen jaki kuma ya ga ana motsi sosai kamar tafiya katantanwa aka to shikenan waɗannan sun yi ƙarya a musu bulala tamanin tamanin a sallame su waɗannan kuma a sallame su to wanda zai muna azwajahum wala ma kullu shahada illa anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'a shahadatin billahi innahu la min as-sadiqin wal khamisatu la'natullahi alayhi kana min al-kadhibin والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين wato in ya rantse hudu ya ƙarasa shi ya gama nasa kenan ya fita haddi ya tabbata a kanta abinda zai ture mata haddin nan ita ma sai ta zo ta yi rantsuwa guda hudu ta ce ƙarya yake yi cikin nan nasa ne ko ko ƙarya yake yi bai gani ina zina ba na biyar ta ce in dai abin da ya faɗan nan in maganarsa gaskiya ne fushin Allah ya sauka a kanta in dai wannan ciki ba nasa ba ne ko ko cewa da ya ce ya ga na yi zina ɗin nan in gaskiya ne to wannan hukuncin haka yake
ولو والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين rantsuwa ta biyar Allah ya saukar masa da fishinsa a kanta in abin da ya faɗa gaskiya ne.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ba don dai faralan Allah da ke- da take tare da ku da ramar Allah ba ba don dai Allah yana karɓan tuba ba ba don dai Allah mai mai shari'a mai hikima mai hukunci ne ba to da ba haka za a yi ba da ya tattauna asiri da ya tattauna asiri amma shi Allah mai falala ne mai hukunci ne misali abin da hankali ba zai iya ɗauka ba sai dai shari'a ka yi magana da mace akan aure Ta tab- an tabbata komai da komai ya ƙare gobe za a ɗaura aure sai ka zo za ka tabbatar za ka yi confirming daurin auren gobe yana nan in ce ko sai ka zo za ka je ɗakin da kuke zance da ita ka tura yaro ya kirawo ta sai ka samu wani mutum akan ta suna lalata a ɗakin da kuke kuka saba din to ruwanka in gobe za a ɗaura aure in kana kai baka gani ba ha? ka gani mana ka ji- ka sha bulala tamanin gobe za a ɗaura aure sai ka sai ka fita kawai ka tafi abunka gobe za a ɗaura aure baka gani ba ko ka gani in ka gani bulala tamanin in baka gani ba ko ba ta yi ba domin Allah zai tambaye ka laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa illam yatu bi shuhada'i fa ulaka inda Allahu kazibuna ƙarya kake mata da gaskiya ne da baka kawo shaidu guda hudu ba ruwanka in ga dawa gobe a daura auren in kace ka gani kuma ko ga- ko ga- ko gaba ne fa za a gudala abin da yasa ni ban daura aure da ita ba saboda kaza to shikenan gudala 80 to duk wannan an yi saboda kiyaye mutuncin musulmi fa jama'a zina fa kenan balle cewa mutum mushriki cewa mushi- mutum mushriki ya fi wannan duka muni fa huwa ka qatlihi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musulmi kafiri fa huwa ka qatlihi kaman ka kashe shi ne saboda haka manzon Allah yake cewa man qala yafi ya kafiru faqad ba abiya ahaduhuma duk musulmin da yace musulmi dan uwansa kafiri take dayan ya zama kafiri za a bincika wanda aka ce masa kafirin nan wanda yace masa kafiri a ce dan me kace masa kafiri sai ka lissafa abubuwan in ka lissafa sai wanda aka faɗa masa kafiri ya kare kansa duk gabaki da ya fidda kansa ce shi duk waɗannan abubuwa da ya faɗa ba haka suke ba ga kaza ga kaza sai shari'a ta tabbatar wa shi wannan mutumin musuluncinsa bai taɓu ba to annabi ya ce wanda ya faɗa masa kafiri ya zama kafiri shi kuma ya mai da shi kafiri abin da ya mai da shi kafiri saboda ya ga wannan musulmi yana sallah ya rena sallah ya ce bata isa ta mai da mutum musulmi ba wanda ya rena sallah ya ce bata isa ta mai da mutum musulmi ba fa ya rena ya ji ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda kafirai suke faɗa sau ɗaya takkin nan sun zama musulmi ya ji ya sha yin faɗin la ilaha illallah bata isa ta mai da mutum musulmi ba wanda ya rena la ilaha illallah yace bata isa ta mai da mutum musulmi ba fa bi kenan ya ji yana karanta qur'ani yace qur'ani bai isa ya mai da shi musulmi ba to wanda ya rena qur'ani yace bai isa ya mai da mutum musulmi ba fa shi kan kasan ba khilafa akan kafircinsa shi wancan abubuwan da ya tara masa ya mai da shi mushriki da su duk an kore su su kyalle ne su menene su duk da an kore waɗannan to an tabbatar to tun da yake haka ne shi ko wannan ya ya rena la ilaha illallah ce bata isa ba ta mai da mutum musulmi ya rena sallah bai ce bata isa ba ta mai da mutum musulmi ya rena qur'ani ce bai isa ba ya mai da mutum musulmi kuma an ce masa Allah fa ya ce wannan mutum musulmi ne annabi ya ce musulmi ne duk da qur'ani da hujjoji ce duk da wannan maganar ban karba ba domin Allah ya ce kada ka yadda ka gamu da mutum ya ce maka wala taqulu liman alqa ilaykum assalam alasta mu'minan kada ka gamu da mutum wanda baka ce assalamu alaikum ce kariya kake yi kafiri kana so ka yaudare mu ne to in kai haka ah, ka kare ta Allah kenan annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya alfarqu baina bal yahudi sallah ita ce bambancin tsakanin musulmi da kafiri to idan ka ce sallah bata isa ta bambanta tsakanin musulmi da kafiri ba fa ka kare na maganar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wani mutum a Madina ya kira manzon Allah dina na cin abinci ana cin abinci sai wani ya san ɗaya masa raɗa a kunnensa ba ji abin da ya faɗa masa ba da ya koma ya zo na ce ni dai Allah bai umurce ni in kashe musulmi ba kuma Allah bai umurce ni in in buɗe zuciyoyin musulmi in ga menene a cikin zuciyoyin ba menene ya faru a ya ce ne wani din nan shine shugaban munafikan anguwan nan shine mafakan su to saboda haka ni ba a ce in buɗe zuciyoyin musulmi in gane su mu- su munafikai ne ko mutanen kirki ne ba ko ba burce- ba umurce ni in kashe musulmi ba to kaga manzo Allah ya kore waɗannan kenan akwai sahabi ana yaƙi ana yaƙi ana yaƙi sai wanda ake yaƙa sai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ce kariya kake yi kaga karfin ka ya kare ne kariya kake kaga karfin ka ya kare ne kawai sai ya kashe shi sai aka kai manzon Allah Usama ya kashe mutum bayan mutumin ya faɗi la ilaha illallah a a a kirawo shi yace a qataltahu ba da an qala la ilaha illallah yanzu kashe shi kai bayan ya ce la ilaha illallah kaji yace ma qala illa taqiyatan ya rasulullah bai faɗi la ilaha illallah don Allah ba don tsoro ya faɗa ya karfin sa ya kare ne yace halla fakakta an qalbi fara'aita zalik me yasa baka bude zuciyarsa baka gano saboda Allah ya faɗa koko da gangan ya faɗa don tsoro kai me ka faɗa ka zama musulmi wai kai menene ka faɗa ka zama musulmi annabi dai ya sai Usama dai ya ga za a yi masa hukunci ya yi kisan kai ya kace musulmi سيتي استغفر لي يا رسول الله أن يا رسول الله كنيما من غفرتي إنا فكيف بلا إله إلا الله إن نيما مك غفر يا زنجي لا إله إلا الله الناس أكيت يتي والله ناجي tsoro har nayi nayi nayi gurin ma ina cewa ni bako ne kafi na zo da nan zan musulunta ai ba abin da ya raba Usamatu da takobin ramuwa na kiza sai saukan ayoyi idan mutum ya kashe musulmi a cikin kuskure ya za a yi wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'mina illa khata'a wa man qatala mu'mina khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina sai aka hukunta cewa ya kashe musulmi ne ba da gangan ba a cikin kuskure yanzu hukuncin kuskure za a yi masa saboda haka mutane su kame bakin su kada kafiran kasar waje sun koya wa musulmi kafirta musulmi da sa gaba tsakanin musulmi da kuyi tsammanin da sauki ba sauki ba daga kace musulmi kafiri to in bai zama kafiri ba kai ka zama kafiri ma'auni na farko tukuna a gaba ya sallah a gaba ya faɗin la ilaha illallah baya karanta qur'ani to wannan ya zama kafiri gaskiyar ka amma in fa yana sallah yana faɗin la ilaha illallah yana karanta qur'ani ko kai da kare na qur'ani kare na sallah kare na la ilaha illallah ka zama kafiri musamman in ya haddace qur'ani oho wannan tsakaninka da Allah ta yi muni don Allah ya ce alqur'ani kam la yamassu illa almudahharuna ba mai taɓa Qur'ani sai mai tsarki kai ko kace Allah da Allah da ya faɗi wannan maganar ya ɗauki Qur'ani ya jefa cikin najasa domin innamal mushrikuna najasun mushrikai dai najasa ne wato kana tuhumar Allah kenan ya warware maganarsa da yace la yamassu illa almudahharuna amma da gangan ya ɗauki Qur'ani nasa ya jefa cikin najasa wannan tsakaninka da Allah kenan saboda haka abun ba mai sauki bane a kiyaye bakuna a kiyaye bakuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya kiyaye harshe abin da yake tsakanin fatun bakinsa guda biyu da tsakanin cinyoyinsa guda biyu na lamunce masa aljanna wato wai mutum ya kiyaye harshensa ya kiyaye farjinsa na lamunce masa aljanna saboda haka kiyaye baki karkilu ta rika jawowa bahu ana kafirta musulmi ana zagin waliyai wannan duk babban babban magana ne duk mai yin haka ran da zai mutu ba zai mutu ba sai ya zama kafiri duk wanda ya halarci mutuwarsa zai gani duk mai yin wannan mai kafirta musulmi mai zagin waliyai din nan ran da zai mutu sai ya zama kafiri duk wanda ya halarci mutuwarsa zai gani zai ga alama Allah ya kiyaye shi kuma ba zai gani ba sai ya mutu din gaba daya a nuna masa shi dai kafiri ne saboda yare la ilaha illallah yare na alqur'ani yare na khamsu salati yare na maganar Allah yare na maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم
إن الذين جاءوا برفق عصبة منكم لا تعتبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم duk waɗannan karatu da ake yi shimfiɗa ake yi yanzu aka iso wanda ake bukata ake wanda shine ainihin kwaya wancan duk daga kara ne sai abubuwan da suka biyo bayan kara yanzu ne aka iso kan kwaya matar manzon Allah ne fa yar na Abubakar aka jefe ta da maganar lalata ubangiji yana gaya wa abubakar da mutanen gidansa hankalinsu ya kwanta mu ma mutanen annabi da aka jefi uwarmu da bakar magana hankalinmu ya kwanta kar mu damu innal ladzi ja'u bil ifki wanda suka zo da wannan babbar ƙarya usbatun minku waɗansu ƴan jama'a ne daga cikin ku wato larabawa suna kiran mutum goma zuwa mutum arba'in usbatun daga mutum uku zuwa mutum goma kuma rahadun usbatun minku waɗansu jama'a ne daga cikin ku su abdullahi ibn ubayyin ne su hassanu ne su hamnatu bintu jahshin ne su mistahu ne ga sunan dai su ne suka kawo wannan magana amma wanda yake babban maganin wato shugaban harkar duk gaba ke dai shine Abdullahi ibn Ubay rasul munafiqina abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in zai tafiya yakan yi ƙuri'a wa matansa ya fito da ita za a yi tafiya Aisha ummul mu'minin tace sai ran zai tafi yakin Banu Mustaliq sai ƙuri'a ta ta fito sai muka tafi muka tafi da muka tafi aka yakin Banu Mustaliq ana dawowa sai muka sai inda muka kwana aka ce ai a tashi da wuri a tashi da wuri to na je biyan bukata sai abin waya na sai ya faɗi a wurin sai na dawo na shafa ban ji ba sai na koma neman abin waya na ashe sun riga sun tafi to akwai darbuka ake sa ake budewa in shiga idan na shiga su koma waje daya domin an saukar da ayan hijabi a cikin watan safar auren Zainabu shekara ta hudu watan safar rabiul awwal rabiul akhir jumada lula jumada saniya rajab wajen karshen rajab ne wannan harkar ta faru to an riga an saukar da ayin hijabi da wata biyar kenan to sai in na shiga sai su ɗauka su ɗora akan raƙumi na sai su ja raƙumi mu tafi to sun jira sun jira suna tsammanin na riga na hau ina cikin darbuka sai suka ɗaga to lokacin matan ba su riga sun yi ƙiba ba balle su yi nauyi lokacin tana yarinya karama kenan duk aurenta an an an mata aure shekara tara tana da shekara tara to shekara hudu akan shekara tara shekara na hudu kenan shekara goma sha uku kenan yan watanni mata lokacin ba su yi kiba ba balle su yi nauyi a gane ina ciki ko ba na ciki sai suka dauka saka yau suka dora suna tsammanin ina ciki sai suka ja suka tafi na dawo ba kowa na ce to ai su dai sun san inda suka bar ni ba inda za ni sun san inda suka bar ni sai na koma inda inda annabi ya bar ni dinnan sai na zauna sai na ce kai bari in yi bacci sai na kwanta na yi bacci na yi bacci Safwan ibn Mu'attal yana daga cikin mutanen da suke duba kaya wanda za a manta ko wani mutum wanda za a manta wani abu dai mai kama da haka sai ya gan sai ya ga baki baki na mutum sai ya matsa sai sai naji ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya riga ya sani lokacin da ba yi mana kulle ba bai ƙara akan wannan kalma ba sai ya sa kafarsa ya taka kafar raƙuminsa raƙuminsa zai kwanta shikenan sai ya koma waje ɗaya sai na zo na haura raƙumi sai ya ja wallahi bai sake yin wata kalma ba banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dinnan shikenan muna tafiya muna tafiya kamun mu iso inda manzon Allah da da, da mayaka suka sauka a rana ta yi shikenan fa waɗannan mutane suka shiga cikin mutunci na Abdullah ibn Ubay ai da ma saurayinta ne ai da ma saurayinta ne shikenan sai aka mutane suka ta yadda da wanda masu karamin imani suka yi ta yadda waɗansu suka yi ta shakka to da aka iso wurin aka sauka magana ta zo mu yaduwa a cikin jama'a sai manzo Allah ya kwanta yana hutawa sai aka zo wajen ɗiban ruwa har yanzu wajen ɗiban ruwa sai jajahu da wani mutum sai suka yi faɗa yaron lansar da yaron muhajirin suka yi faɗa sai suka mari juna muhajir ɗin sai ya mari lansarun aka ce wallahi sai shi abdullahi mai wallahi dama haka aka ce dama haka aka ce ka kosar da ragonka ya tunkuye ka ka kosar da karenka ya cinye ka mutane sun zo ba su da abinci mun ba su abinci ba su da gidaje mun ba su gidaje kai yawan kashe mu za su yi kai wai kashe mu za su yi wannan magana ta yaɗu ita ma akan waccan sai aka tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene aka bayar masa yace ya ba wanda wanda aka daka ya bashi hakuri ya bashi hakuri hankali ya kwanta manzon Allah ya ce mu tashi daga wannan wuri ya cika shedanu sai aka aka tashi aka tafi ana tafiya ba hutawa ana tafiya ba hutawa aka je wani wuri kuma aka sauka har yanzu sannan da aka sauka har yanzu lokacin sallah yayi manzo Allah yayi bacci ba ruwa lokacin sallah yayi to yana bacci akan kafar iyalin nasa ita Aisha din sai Abubakar yazo yace ke kin zo kin kin tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wurin da babu ruwa anan har yanzu abin wayan ya sake bata manzo Allah janja ita nema ana nema yana bacci sallallahu alaihi wasallama sai uban ya zo ce kin tsaye da manzo Allah dan abun wuya kawai wurin da ba ruwa ga lokacin sallah yayi sai aka saukar da ayat taimama aka je aka yi mata jinjina mun gode yar gidan Abubakar dama alheri gidan gidan alheri ne yau kin hutar da mu in mun rasa ruwa kasa ma kawai zai mu ta mu yi sallah saboda albarkacin ki aka tashi aka je gida cikin watan Shabana aka tafi gida magana ta ta yaduwa ta ta yaduwa ta iso manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya mutane shari'a ne umirna an naku bizawahir wallahi tawalla sara'ir an mana umurni mu yi hukunci da abin da muka gani Allah shi ne zai shi ya san abin da yake boye ga matsayin Abubakar a wajensa ga matsayin ita Aisha a wajensa an taba tambayar sa man ahabbu rijali ilayka yace abu man ahabbu nisa ilayka wa kafi so cikin mata yace Aisha a cikin maza fa ce ubanta to in ya sassauta sai a ce yana rufe mata ne shi ya sani ba ba gaskiya bane yana rufe mata ne ko yana rufe abubakar ne aka shiga gari sai ta yi rashin lafiya da ta yi rashin lafiya manzo Allah ya zo ta inda take yace yaya ta ƙara ji kawai yace wallahi duk abin da na saba da shi bana ganin sa wajen sa irin murmushi irin duk dai babu ko gaisuwa sai ce yaya ta ƙara ji kawai sai ya wuce har wata guda sannan mun fita lokacin babu da shadda gidajen mu kuma muna kyamar yin shadda gidajen mu sai dare ya mu shiga cikin dibi nai abin da zamu yi duk mu yi sai kuma gobe da dare sai na tafi da babata uwar mistahu muna dawowa sai ta tuntube ta tuntube ta sai ta la'anci dan ta bistahu sai ta ce a'a kar ki la'anci bawan Allah wanda ya halarci yakin Badar baki san abin da yake ciki bane menene yake ciki ai maganan ki da ake yi a gari yana ciki yace wace magana ta ake a gari wace magana ta ake a gari ai yanzu baki tawaji a tawaji ba ai kin ji kin ji kin sai ta fa'ita su ma to lokacin yayewa ya zo kenan sai ta sai ta tashi aka dawo gida tace ran nan ban yi bacci ba ina tsammanin kuka ma zai keta hanta ta ba bacci da gari ya waye sai nace manzon Allah ina neman sai na tambaye ta babu tawa shin wannan magana manzon Allah ya ji ta Ta, ya ji kai haba shi ga bana gani bana gani fiskar sa baba na Abubakar ya ji ya ji kai uwata ta ji umruman ta ji kai to sai ta ce ya Rasulullah na roko ka ban dama in je in gaida mutanen gidanmu sai ta je ta ce yanzu wannan magana da ake faɗi a gari kun ji maganar kenan ba ku yi komai akan ta ba ku ba ku gaya mini ba ku yi komai wajen mai gida ba suka ce to me muka iya yarinya ki hakuri ki hakuri dama mace haka in tana da in tana da karbuwa wajen mijinta tsakanin kishiyoyi da makiya ba abinda ba za ta gani ba ki hakuri ki hakuri shikenan tana nan sai aka yi sallar la'asar aka yi sallar la'asar sai manzo Allah ya shigo da wata mace ta samu tana kuka ta ita ma ta taya tana kuka tana kuka Abubakar yana kuka ina ina kuka sai manzo Allah ya shigo sai ya zauna ta ce ya dade bai zauna kusa da ni sai ya zauna kusa da ni sai ya ce ya Aishatu ki tuba wa Allah idan mutum ya yi laifi in in baki yi laifi ba Allah ya san baki yi laifi ba in ko mutum ya yi laifi ko mai laifi zai tuba Allah Allah zai yafe shi yace tace da ya faɗi wannan sai na ji ido na ya bushe ni da na san ban yi ba kuma Allah ya san ban yi ba kuma na tabbata Allah zai gaya masa ko a cikin bacci sai na ce ya rasulullahi ku an kawo muku labari kun karba ba ku karyata ba ni yanzu in nace nayi ban yi ba wallahi in kuma nace ban yi ba za ku gaskata ba za ku gaskata ni ba tunda kun riga kun aje wannan magana a cikin zuciyoyinku ni dai yanzu tsakanina da ku sai kamar yadda baban Yusuf menene ma ba tace sai na manta ma Yakubu tsakanina da ku to gani yarinya ba da yawan karatun Qur'ani balle sai nace fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun ni da nayi hakuri na barwa Allah Allah ya sani ban yi ba kuma zai zai nuna maka ban yi ba din shikenan sai ana zaune ana zaune sai muka ga halinsa ya so ma canjawa sai hankalin hankalin iyaye na ya tashi domin da na zo din da yayi magana sai na ce babana don Allah ka amsa masa mana eh Abubakar ce me zan faɗa uwata don Allah ki amsa mana ki amsa masa mana ta ce me zan faɗa to sai ni na amsa masa na faɗi wannan magana na ji babu hawaye ido na to da muka ga wannan magana sai na ga alamar akwai wahayi daga Allah ni ina tsammani ban isa Allah ya aiko da ayoyi saboda magana ta ba ko zai gaya masa ne a mafarki amma sai da aka saukar da aya wajen goma sha shida a kanta tsakaninta da babanta shikenan da aka saukar da ayoyin nan wanda za mu karanta nan gaba sai ta ce da ya gama hankalinsa ya gama karɓar wahayi domin wajen karɓar wahayin abu yakan wani lokaci yakan zo da ƙarfi ita lokacin ɗari ne amma sai na ga fiskarsa akwai alamar gumi sai ce albishirinki aishatu Allah ya saukar da kubutarki albishirinki aishatu Allah ya saukar da kubutarki sai babana da uwata suka ce ki tashi ki masa godiya na ce wallahi na gode wa Allah ba zan gode masa ba na gode wa Allah wallahi na gode wa Allah ban gode masa ba ko ban gode muku ba shikenan sai a karanta waɗannan ayoyi kamar yadda suke daga nan har zuwa wajen aya goma sha shida saboda a tabbatar da darajar babanta da darajarta da darajar mijinta sai a cikin wannan lokaci kamun a yi haka tukuna annabi ya kira ko waɗanda ya tambaye su waɗansu misalin kamar sai na umaru ya ce ya rasulallahi lokacin da muke sallah fa ka fitar da takalmin ka muka fitar da namu kace don me muka fitar takalma muka ce mun ga ka cire takalmin ka ne sai kace jibril ya ga maka ka taka najasa ne to Allah da in ya ga takalmin ka ma ya taka mummunan abu zai ce maza maza ka kobe takalmin ka shine zai barka da wannan yarinya da wani hali mara kyau sannan ya bari bai ce karabu da ita ba sannan matar Abu Ayyuba ka ga Abu Ayyuba ka ji abin da ake faɗa a gari dai na maganan Aisha yace haka ne naji naji maganan banza naji ƙarya ke yanzu kina yin wannan abin da suka faɗa tana yi ne a ba na yi ba na to ke ma ba ki yi balle Aisha kin san ko Aisha ta fi ki daraja wajen Allah to alhamdulillah sai gobe kenan zamu karanta yau insha Allah wannan shine kissar hadithul ifki Allah yayi wannan ne don ya nuna wa mutane ya mutane wa'azi wato komai isan mutum za a yi masa ƙarya mata manzon Allah da ce ta yi wani abu mai kama da wannan ai babban ƙarya yayi ƙarya yar Abubakar da ce ta yi wani abu an yi babban ƙarya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu addinin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya mu zauna lafiya Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu iyayen mu da malamu da malamu malaman mu Allah ya saka wa shehunan mu da alheri masu neman addu'a mu Allah ya biya bukatun mu da bukatun su wanda suke tsayawa kan taimakon addini Allah ya taimake su duk karfin da yake neman kare addini Allah ya kare karfin da yake neman kare addini duk karfin da yake karfa addini Allah ya karfa wannan karfi karfin da yake neman kare addini Allah ya kare shi Allah ya taimake gaskiya da mutanen gaskiya Allah ya lalata ƙarya da mutanen ƙarya albarka nabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم